بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا ينفع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أتراتب بيت الإستاذ الوصية الكبرى فوقما الرسالة العدوية قالوا في شيخ مالهم شيخ الإسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه عبارة انه السكن بالله ما هو هو ما بيقول يمكن تاخد بقى السكن كده زي لما ما بيقول عبارة انه ما هو ما بيقول انا عارف بتاعه هو سكن عبارة انه ما بيقول ايوه ترند كده da watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da ashirin da takwas wanda kuma iya daidai da sha uku ko sha uku sha uku ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da bakwai idan da amanta ba a wancan darasin da ya gabata ibn taymiya alaihi rahmatullah yana faɗa mana abin da wannan shari'a ta addinin musulunci ta sha bamban da su a kan sauran shari'o'i da Allah ya saukar a cikin addinan da suka gabata. Ya faɗa mana abubuwan da suka yi ittifaqi a ciki, sannan kuma ya gaya mana abin da su wani addini na musulunci wannan shari'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da ita ta yi ciki ta sha bamban da sauran a cikin da yana cikin wannan bayani lokacin karatun namu ya ƙare wanda shi ne yanzu za mu ci gaba a dai kan wannan matashiya. ابن تيمية يقول ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة من أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مضت عليه جماعة المسلمين فإن الله تعالى في كتابه أمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله وأمرنا بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف فقد قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وقال تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمة وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون a cikin wannan bayani na shekul islam ibn tayyiya yana nuna mana abin da wannan al'umma ko takakku cikin wannan al'umma suka bambanta da sauran mabarnata da sauran kankararru kan zararru na cikin wannan al'umma waɗanda suka bi miyagun aƙidoji da ba aqidar sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba yace wani hada saboda haka ne saboda ne saboda abinda wannan al'umma take banta da shi akan sauran al'ummomi امتاز اهل الحق من هذه الامه بالسنه والجماعه ما بيانا السياسه في غنى الامه سكه زمد بل واما مدت عليه جماعه المسلمين هنا بجلي اظن جماعه المسلمين حرفه سكي اخنفا مع عقيده بتوحيدي wato ahli sunna wal jama'a mabiya sunna waɗanda kuma su ne jama'a su ne tawaga ta gaskiya ko da kuwa mutum ɗaya ne a gari ko da mutum ɗaya ne a ƙauye ko da mutum ɗaya ne a unguwarsu wanda yake riƙe da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan shi ne a jama'a ko da shi kaɗai ne a garin kalmar jama'a ba tana nufin su suka fi kowa yawa ba mizanin shi ne bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da riko da ita da kiran mutane zuwa gare ta da yi mata ainihin da za ta kariya daga dukkan abin da zai kawo mata cikas na bidiyoyi da shirka da almahati to don aka san da aka samu mutum yana kan wannan to yana cikin layin jama'a jama'ar farko su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sai tabi'ai mabiyansu sai kuma atba'u tabi'ina almajiransu sai kuma al'a'immatul arba'a sauran limaman nan guda hudu wa ghayrihim da wasu ma limaman ba su ba wa sa'ir a'immatul muslimin wa man fara halama fi ilahi biddi duk wanda yake kan tafarkin waɗannan su ne aljama'a mutum ko shi kaɗai ne a garin su ne su ahalin sunnati wal jama'a to ko ahalin sunnati wal jama'a sun sha bamban daga waɗanda suke cewa suna riƙe alƙur'ani amma kuma ba sa aiki da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗanda duk suke da wannan aqida to babu shakka sun kauce wa tafarkin mabiya tafarkin musulmi na farko da su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda duk suke cewa su suna bin alqur'ani amma kuma ba za su bi tafarkin magabata na farko ba to waɗannan su ma ba sa kan tafarkin gaskiya kuma su ne ahlul batil Allah maɗaukakin sarki fa inna Allah ta'ala fi fi kitabihi amara bi ittiba'i sunnati rasulih a cikin alqur'ani a wurare da da dama daban-daban Allah ya yi umarni da cewa a bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wani gobe sabilihi alijin su tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam a ɗan ƙabe na sunnarsa a tsaya kan turbarsa wa amara ma bil jama'a a gurare da dama Allah madaukakin sarki ya umarce mu mu zama tsintsiya ɗaya maɗaurin kiɗa tsintsiya abin da tsintsiya maɗaurin kiɗa ya zama da mun zama abu guda a dunkule wa yaktilatu mun haɗa kanmu wa da ya haɗin firƙatu wa yaktilatu kuma ya hana mu mu rarrabu mu sassaɓa da juna mu riƙe alƙur'ani mu bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama mu zama abu ɗaya haka musulunci ya zo da shi حتى القرآن يقول برني الله إذا سوى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وأنت بك يدين الجن الله وهكيك وجه الله بيويا زمن جن الله تستلزم تستلزم طاعة لله إن إذا كبير الجن الله كبار تسعى ذات الله جميل يجب يبدأ كبير الجن الله صلى الله عليه وسلم ينا لزم فامك كبير الله me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne alqur'ani me alqur'ani ya umarni da shi ne a bauta wa Allah shi kadai ba tare da ana hada shi da wani abu ba kaga in har za ka ji manzon Allah da abin da ya zo da shi za ka ji Allah ba yi mutum da shi yana bin Allah amma ba ya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai taba zama mumini ba ba zai taba zama karɓaɓɓe a gurin Allah ba wannan ba zai tsoron da shi gurin Allah ya ce shi yana son Allah amma baya ba su yayi manzon Allah biyayya biyayya ga manzon Allah ba a ce da aka farlanta ta akan kowane kowace akan akan kowane musulmi dan ba a ce rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hasbi hada bi shi ne tushe na wannan tauhidi na wannan addini babu yadda za a yi kaza musulmi ba tare da kawo da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan wanda ya ɗauki cewa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya wani abu ne da ba zai amfani mutum ba duk wanda zai riƙi wannan magana ko ya zo yana faɗar ta ya ce kawai ka so manzon Allah amma yi masa biyayya ba mun ne bane ko kana iya zama musulmi ba tare da kana yi wa manzon Allah biyayya ba ba tare da ka ɗauki masa ɗa'a mai amfani ba to wannan kafirin ne murtaddin ne bittifaqil muslimin kafiri ne ya yarda da ittifaqil muslimin yattasabu a kayan shi gaban alƙali na musulunci a nemi ya tsira wannan magana ta shi kafirci rikici a ba shi a nemi shi da ya tuba فإن تاب وإلا قتل مرتدا لا قتل حدا قتل مرتدا anan cikin jiha ta kuma akwai wanda ya zo wani matashi kan gida ya zo ya ce ba lalle ne sai an yi ɗa'a da manzan Allah in dai kana son su kadara komai kuma yi masa ɗa'a ɗin ba lalle ya amfani ka ba yi wa manzan Allah ɗa'a ba lalle ya amfani ka ba ta yi ko maka ɗaha ba ta kai wanda za ka yi tana za ka yi mamaki irin wannan magana a ce ta fito a bakin wanda yake ganin kansa mutum yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaha ba lalle ne ka amfani ka ba to menene zai amfani ka a duniyar nan in har yi wa manzo Allah biyayya bai amfani ka in za ka zama ta fi kowa san manzon Allah amma ta ki bin abin da ya zo da shi wannan ba zai amfani ka komai a wajen Allah duk irin soyayyar da za ka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka kai soyayyar da Abu Talib ya nuna maka amma ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kan hadisi sahihi da Abu Hurairah ya rawaito a cikin sahih Muslim da Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'allahu tanfa'uhu shafa'a فيكون في ضحضاح بالنار تغلي به بها دماغه سعيه في كونا وأمثاله فأجل daga can ƙasan wuta a kawo da shi sama sama ta inda ƙwaƙwalwarsa za ta dinga gaba ƙasa a wata riwaya min fa'ilin gina halaini tagli bihi ma dimagu ko min huma dimagu a sa masa ta kalma biyu na wuta da ƙwaƙwalwarsa za ta dinga gaba ƙasa to wannan abu ɗalib duk wanda ya karanta sura ya san irin kan da ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ya tsaya kai da fata a kan cewa ba wanda ya ce taɓa masa ɗan ɗan uwansa ya ba shi kariya da matsayin da yake da shi a cikin ƙuraitawa ba a samu kafar taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cutar da shi sai bayan ya fasa a cikin amma kasancewar ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya a cikin mafi mahimmancin abin da yake da shi shi ne tauhidi ya zo mutuwa ya mutu akan shirka wannan matsayi da ya samu na soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai amfani shi ya fito da shi bai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai amfani kowa da kowa da yake akan akan tauhidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa cutarsa شفاعة فهي وهي نائلة لمن مات وهو لا يشرك بالله شيئا. قال صلى الله عليه وسلم في كيف كما كان قوة مسلم والدوام بايع شركة بايع هذا الله بقوم يشركون بيتا. أبو هريرة وكان بيعة صلى الله عليه وسلم كمان في البخاري من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله. ya ma'aikin Allah ya yi zai fi samun rabaita da cutanka ranar gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man mata man qala la ilaha illa Allah mukhlisan biha qalbi wanda zai ce la ilaha illa Allah tare da ikhlasi a cikin zuciya haka nan ya zo a cikin wata riwaya a musnad ibn Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shafa'ati لمن مات من امتي وهو لا يشرك بالله شيئا وإن شفاعتي لأهل الكبائر من أمة من مات من أمتي وهو لا يشرك بالله شيئا. كوتونا كما ينا فاريا ga wanda ya mutu cikin wannan al'umma yana laifi amma baya hada Allah da komai. To a ce kaga Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ceci dukkan wanda ya mutu yana yi masa biyayya musamman a cikin abin da yake mafi cikin wannan addini shine tauhidi. wanda ya mutu yana shirka duk irin yadda zai yi da a yan kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai amfani shi ba dan haka rijjabi mutum ya dauka cewa da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lalle ne ta sa ka samu tsira ba idan wannan bai tsira da kai sai a faɗi abin da zai tsira da Allah ya ce ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah babu wani manzo da muka aiko gabanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce dan ayi masa da babu wani manzo da aka aiko kawai dan ya zauna a cikin al'ummar sa ana kallon sa yana dinki mutane kawai ana jin ana son ba wai dan ayi masa biyayya kawai dan dan yana ganin yana dinkewa yana da hali iri kaza iri kaza iri kaza ba tare da biyayya ba babu wannan duk wani manzo da Allah ya aiko ya wajabta wa kan al'umma cewa ta yi ta yi imani da shi ka yi masa biyayya cikin abin da ya zo da قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله يكفي تبع مسلم يا مائكم الله إن هركنا كان الله فاتبعوني وقيم البيئة كجسم ما كان في أيدي دكور يا كان يحببكم الله أمر ألا زي صوته ويغفر لكم ذنوبكم وذاكر خامس بنفسكم wato Allah maɗa cikin sarki ya ɗora kowane musulmi a kan sikeri na gara ba da awa ce maganar ba in dan ka ce ina son Allah ko ina son manzon Allah wannan da awa kowa ba zai iya faɗa ba za ka gagari kowa faɗa ba da awa la ya ajaja an ma'aka ba wanda ba zai iya da ayaye kuka baki kana iya ka kuka baki ka ce in ka in ka kai na duk da ke ka kuje ni duk da ka ta da ke masallacin da zai ke hankal da kuma da ayaye ce kuka baki ne ka iya faɗa ba wanda zai hana ka amma zai ka kantar da cikin masallacin ki gani wato kuka baki ba ba ka abu ne da wahala ba abu ne wahala aiwatar da abin da ka shi ne da wahala kowa na iya cewa yana son manzon Allah wannan magana ce da zai faɗa da bakinsa amma jarabawar fattabi'uni ku zo ku yi min biyayya a bikin nan manzon Allah in har za a bikin nan manzon Allah ku sai an tattaɓa bidiyoyi da dama abin nan da ku tashi a kan na al'adu da da shirka da wani addini na gargajiya duk su ta bar in har za ka bi sunna ba zai yi kana sunna ba sai sunna ne kuma sai gida ba zai yi ba a ce ga wani sunna sunna gida gida a sunna sunna gida a gida ba a kai wani lokaci ya gida gida kana maganar wa baka da ayi da kai shi ne da ahli sunna ba amma sunna da gida ana babu wannan shi ba ahli sunna ba ko da ban gida ba ko da dole ba ko da yana sunnar ko yana gida in yana sunna to ba gida yake ba in yana gida to ba sunna amma a ce shi sunna shi bida a koka a ce shi shi ni kanal ne yana da ɗan tsakiya ne shi ba a nan ba a nan a a babu babu to dole ne in za a yi sunna sai an bar bida to fattabi'uni sabili da awata ta baki ba tana amfani ai da ta amfani yahudawa yahudawa da nasara da suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ɗaɗan Allah ne kuma je Allah ya cuce. Kuma da ya suka yi, wani salima ya abdu da kun dudu ne bikin, bal an tabbatar da nan ala. In har ku, ku Allah ya cuce, ko na Allah ne, me ya sa ake ta duka azaba saboda laifukan. Ai wanda yake mutumin da kuke so ba za ka azabtar da shi. Tun da har aka kama ka ana muka azaba lallai ilalla Allah na fushi da shi. ba kan ke yake ba to kaga ba da aya tana amfani duka ba shi yana amfani da kai kafin kai da ka wasu riga da ya amfani su ba ya amfani su ba kuma al'amarin duk inda abin da dai ake so din sakamakon shi ne na ƙarshe in ya hajjibkum Allah ba wai ka ce ina son Allah ba ko ina son manzon Allah abin da zai biyo baya na Allah ya so ka shi ne babban al'amari ya hajjibkum Allah in kun yi haka sai Allah zai ce wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunuban haka ne Allah ya ce fala ya rabbika bayan suwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su yi imani ba ba za su taɓa zama ne ba a nan ko da imani ne gaba ɗaya ba wai ana nufin an kore wani cikakken imani ba nan kore mutlaqal iman da mutlaqal iman hatta ya ake mota fi ma ta gara bai da har sai sun kawo hukunci gare ka cikin duk abin da ya faru na rashin fahimta na hukuma a tsakanin sai sun kai hukunci gare ka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai a tsakanin al'umma ana zuwa gare shi akwai dukkan wani abu da ya faru na hukuma tsakanin musulmi da musulmi wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza dole ne gaskiyar magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ana komawa ne game da sunnarsa ana komawa da sunnarsa ita ya kaza da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke a kan irin wannan matsala hatta ya ake ne ka fi ba ka gara bainahu ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما sannan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci kada wani ya biya tafi ya nufi ka ko kunci a cikin ranka ku yi kauya yi kauya na gaba ba ba ku dinga faraji ba ku yi kauya gaba ba ku yi faranga da yin abin da Allah ya manzo Allah ya yanke na hukunci su waɗannan ayoyi suna nuna wajen su riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne wannan ahalin sunna suka sha bamban da shi har suka gaba ana yi musu wannan take da ahalin sunna suna rikin mafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a cikin ayyukan sannan Allah ba da cikin sarki yayi umarni da cewa idan an zo a haɗu a haɗu a wani akwai haɗin kai a kan wannan manufa manufa ta rike da alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama da akwai kuma haɗin kai kada ɗan wani abu ƙanƙani ya zo ya raba kada ku kasa fahimtar juna kada ku zaman ɗan marina alhalin dukkanin ku kuna da'awar bin sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu gaba ɗayan ku yi ko da igiyar Allah kada ku rarrabu kada ku rarraba rike igiyar Allah kada ku rarraba kaga nan Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a haɗa kai kuma ya faɗa abin da zai haɗa kan ba ya kai ta a haɗa kai ba sai ya ce bi hablillah mere da hablillah eh alkitabu wa sunna alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ne igiyar ubangiji sai ne musulunci a cikin wanda zai yi kira zuwa ga haɗin kai amma ba ya so a ce a kan alkitabu wa sunna wannan ba yana kira ba ne zuwa ga haɗin kan da Allah ya kira zuwa gare shi akwai wanda suna so a ce musulmi ta haɗa kai amma ba sa kan ana faɗa kitabu wa sunna kawai a haɗa kai to a haɗa kai a kan kan ne kan ba mu zai haɗu kai kana wani abu daban a zuciyarka kana zagin nawa ni ina wani abu daban ina zagin naka ina ganin ka sabace in ka mutu a kan abin da kake kai na shirka kai ɗan wuta ne kai kuma kana gani na sabace kana gani na ɗan wuta to kuma mun ce kan ba haɗe ba a zai yi ba zai yi ba ba a kai waɗanda su yanzu aikin su ke nan a zai a haɗa kai musulmi ta haɗa kai musulmi ta haɗa kai kai da musulmi suna ta fara akwai wanda suna kiran kansu musulmi amma ba sa musulunci ba sa musulunci kuma a nan kasar mun san an yi an yi haka ko zai zo wasu na ɗan ko biyu an waɗanda ya zo ya yi da su ba ta ba ta kan ta kafare suke ba duk kana suna ne na musulmi amma kuma suna shirka suna bid'a suna haka su su kan takarci da bauta da wasu abubuwa ba Allah ba amma suna da ayyukan musulmi a cikin su akwai malamai masu karantarwa amma kuma an fi karantar da gaskiya sai Usman an kogo Allah ya kansa aga wani zai je ya karanto da awar da ya yaba ta ta kira zuwa ga sunna da rike gida ba wani zai je ba a cikin kasar Hausa ya karanta a gurin malamai a cikin akwai malamai ma sun kasu ne ba wai shi ya ka ilimin ba akwai ilimin a nan ya karatu to amma kuma ba a ba a aiki da abin da ake karantawa ba ba a faɗar gaskiya an ƙi gaskiya an koma ga wasu abubuwa waɗanda suke shirka ne da Allah kafirci ne ko a iya samun mutum ya ce shi musulmi ne amma yana aikata ayyuka na kafirci a tabbatar da shi kafirci yake yi in ya toge a kai ya kafirta a tabbatar da shi ya san abin da yake yi kafirci ne in ya toge yake ko ya yi ko kafirci ne ko ya yi ko ya faɗa kafirta wannan ba da za ku da shi to kaga kalmar musulmi shi za ta fara a cikin waɗanda suke dingina kansu ga musulunci akwai shi'a waɗanda suna kafir su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kan musulman da bayan annabawa ba ya shi shi ne sayyidina abu bakar zuwa kan umar radiyallahu anhu kan usman da sauran manyan manyan sahabbai da kasan su suna kafir suna da awar allantaka ta sayyidina abu da alin baiti da sauran waɗanda suka ce su su ne limaman suna ba su sifofin Allah suna haɗa su da Allah cikin na cikin na rububiyya ba wai kai cikin uluhiyya ba suna ganin ma sama da ƙasa da teku da ruwa da waye duk tare su suke yi mana in ruwa ya sauka alin baiti ne in tsiro ya fito alin baiti ne suna ganin sama da ƙasa Allah ya gaida da alin baiti ya ya halittu sama da ƙasa in an je lahira tsarin da su za su yi hisabi duk wanda yana da cikin littattafai na shi'a da abin da ya fi wannan gudu amma sai abin da kansa ga musulunci sai a ce a ku zo ku haɗa kai har ku birkaci kafircin duniya daga kafircin duniya kafircin cikin gida ga shi bakin kafirci da aka rufa masa gargar musulunci a ce ka birkaci wani kafirci da yake tsarara ga shi na kowa ya gaisa kafircin ne ga wani kafirci na ayyun mu yake yana faɗar ba ai ba da abin da ya kamata ka fara doka ta irin wannan wancan kowa ya zo su kafirci ne tsirara ba kuma shi ma ta kusa su kira kansa amma da ya lulluɓe wani gargan alin baiti gargan an zalunci ta kuma gargan wani ya zo yana faɗar ba a cikin al'ummar musulmi to kaga maganar a ce ka zo kai da irin wannan sai kana cewa abu bakar rabi Allah an yi fiye da shi a bakar la'anar Allah kuma ya san ta haɗe ku ta shayi tare ku saba ku yi tafiya tare kana titin sai da abu bakar kana titin sai da umar kana yawo da wannan kuna tafawa yana zage sai da abu bakar kana cewa rabi Allah an yi fiye da shi a la'anar Allah kana cewa ɗan aljanna ne fiye da shi a ɗan wuta dandan kuma ya san ta haɗe ina zai yi to matsalar da ake samu yanzu a duniya ba ya kawai Najeriya ba akwai waɗanda suka tashi haika ba dare ba rana aiki suke yi wai musulmi kan su ya haɗu kowa ya je ya yi nashi kai ka je ka yi bautar Allah ka yi sunnar ka ka je ka yi wancan ya je ya zagi sahabbai ya zagi manyan bayan Allah ya je ya yi wancan ya je ya ta bautar kaburbura yana bauta wa biyu shi ba ya je ya yi wa amma da a haɗu a zama a bakara wa atasibu amma ba a fara ka da hadin da yake ko an faɗa ba ta fitowa a fasara ko an fasara ba ta fitowa a aiki da a daina wallaba kan musulmi shi wannan da yake zagin sa bai shi da wallaba kan musulmi shi ba kuma rashin adalcin ko waɗanda suke da wannan ba masu cewa a halin suna suna haka haraka mu duba sai ka bayyana manyan manyan manyan barazana da suke fuskantar mu ko ahli sunna din nan suna zuwa suna raba kan musulmi kai ne za ka ce a bayan kan musulunci na hakika kai ne ake tuhuma kana raba kan musulmi shi wancan da zai gaji ta habbai ya ci mutuncin shi da wancan da zai yi ta gina bidiyoyi iri iri da shirka ya yi ta yaya ta ya yi ta kirkiro musu wasu wasu sintiri daban-daban shi fa ba a cewa yana raba kan gaba yanzu in wani kafafa ya kan bid'a zai zai fito da wata sabuwar bid'a din ya zai fara mutane ana yi ko ba shi wannan magana da za su ce a fata masa gunki da zai fara da gosan za a kare shi yi amma kai in kaga kana karanta alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kana fassara sai ce kai za ka fita da za ka raba kan to kaga anan za ka fahimci cewa yakin wuri ɗaya kawai ya da ya da ya da shi ne har ya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam har ya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ma wani da miji yana cewa har bai dace ba ka zo ka ce ko ko wani dan wani dan dan dan shi'a ya zama ahlus sunna ko ahlus shi'a ne zai ya ku san fa'a cewa ko ya zama ahlus sunna wannan al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ma ta ake a rufe wannan babu bayan sai manzo Allah ya tattara addinin gaba daya ce da addinin da ke in zan zauna da kai baya ya gaba ya jira da shi a bai amfani gaba abinda musulunci bai yarda ba bayan kun haɗu akan kitabu wa sunna kun tafi akan to kada wata mas'ala far'iyya wata mas'ala da manyan wajen malamai a cikin sunna kan sun yi saɓani akan su zai tare da wani yana da in an dago daga daga ruku'u za a mayar da hannu a kan kirki wani kuma yana gaba za a mayar ba sai su ta faɗa har kula da masallaci kalli kalli wani yana ganin in an samu ruku'u an samu raka wani kuma yana ganin in an samu ruku'u ba a samu raka ba sai an samu tsayuwa an samu karatun fatiha a yi ta rigima a yi ta tafka rigima abin da gangami a kan wannan kowa ya ja mabiyansa har a raba masallaci a raba juma'a a raba idi a raba komai a kan ne wani lokaci a kan asuwaki wani yana ga ya kamata a yi asuwaki ga bayan ikama wani yana ya tashi bai kamata a yi asuwaki ba sai a raba masallaci irin wannan babu abin ba inda za ka samu irin wannan sai inda jahilci yayi yawa akwai abubuwan da suke masa'il ne na ijtihad ko dai saboda annususu fiha mutakafiya al'adillatu fiha mutakafiya dalilan kusan kowanne ta kalla yana da dalilai masu ƙarfi daga alqur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga maganganun sahabbai ko kuma al'adillatu fiha kafiya ba kowa ne zai iya gano dalilan da kai tsaye sai wanda Allah ya ba shi zurfin ilimi don haka a samu saɓani a irin nan ko kuma ya zama ma gaba ɗaya ba dalili mas'ala ce ta ijtihadi babu wani nafsi tsarara da yake tabbata wannan da yana duka za ya fi kama da da hujjoji wanda yana duka za ya fi kama da hujjoji a samu saɓani a irin wannan to bai kamata a ce kuna ahli sunna ba kuna tafiya kan tafarki ɗaya a ce kun samu rigingimu a tsakaninku a kan inda ka ga duk irin wannan yana faruwa to ka tabbatar akwai karancin ilimi imam shafi'i alaihi rahmatullah almajirin imam malik ne amma ya saba da shi a cikin wasu masai wannan ba ta hana girma ba ba ba ta hana ya ɗauke shi malamin sa ba ya jinjina masa duk sanda ya ambaci imam ahmad ibn hanbal almajirin imam shafi'i ne wanda a cikin saba a cikin wasu matsaloli ba ta hana imamu ahmad ya jingina wa imamu shafi'i ba ba ta hana imamu shafi'i ya jingina wa almajirinsa ba har ya je ya same shi ya ce ya ahmad kun fi mu sanin hadisai ko ka fi kara hadisai idan hadisi ya zo muku daga basra ko daga kufa ko daga hijaz ku sanar da mu sahihai daga ciki har mu sani aiki da malami ne yake zuwa ɗalibin sa har sa suna sun saba a cikin wasu al'amura lokacin da yunus ibn abdul a'la suka saba almajiri imamu shafi'i ne suka saba a cikin wasu mas'aloli wani shafi'i yake cewa ya yunus ala تجمعنا مئة مسألة وإن اختلفنا في الواحدة إذا من يتعطاني مسألة akwai ɗaruriya da muka haɗu a kansu ba za ka haɗu ba هذه المسألة أتكلم مسائل الفروق فأما كبدا يوانتي أتوقع أن تكي هيا كبركم إلمي كافن فيه أتوقع أن تكي قول يا كافن فيه تتفتح قلت لمتى في الصدراء إيه وقدمان سيني بغاية الوادي وبالتاكي يبقى كمسألة wani malami ya ce kaza wani ya ce kaza sai wancan ne littafi sai ce amma kaza shi ne rajihi shi ne mai karfi a gona da shi ke sai a haɗa dangane a kan da fara gaba su ko muna yin abubuwa ba daidai ba ga shi ga shi ga shi ga shi abubuwa yake ciki don haka duk wanda yake son gaskiya ya dawo ya biyan nan mas'ala ce ta malamai manya manya a cikin sunna din suka yi sabani a kanta amma yana so ya kafa ƙungiyoyi a ciki da zarar aka samu wani malami ya saba masa ko wani sa'ansa da shi ke nan sai a shiga gaba sai rabi kullum darasin ka akan nan duk ba karancin ilimi ba matsalar azumi azumi a kawo in za ka ɗago daga abin nan ba wani ya dinkire hannu wani ba zai dinkire ba sai ka ga akwai ɗan ɗariƙar dinkire akwai ɗan ɗariƙar ba ma dinkire kuma ana ta rigima kaga kusan kalmomin da wasu suke amfani da su ba a iya cewa kalmomi ne da kusan ba suna isara zuwa ga kafirkin ko dangal a ci zarafin malamai a yi na ɗanka a ce ba su san komai da ba su isa ba saboda ka faɗa da su wataƙila ba ka taɓa karanta matsalar da masu a lissafin ka ga wannan duk inda ka samu wannan to ka tabbata a kai karancin karatu a gurin in aka samu wayewa ta ilimi ba za a samu ilimin nan ba sahabbai sun saba amma ba a ji kansu ba a kan wannan sabawa sun zo sai raba masallaci sai sun yi kungiyoyi ga mabiya yana a kan matsala kaza ga mabiya yana a kan matsala kaza ba su wannan ba to in wannan ne idan aka samu wannan za a ce an kauce wa tafarkin ahlus sunna da Allah ya ce wa akasimu bi abdullahi jami'an wa la tafara إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ومن بسكة يأتين إن شاء هذا wasu suka yi can wasu suka yi can da zama ƙungiyoyi daban-daban su za a yanka ne Allah na tawala ta kuma kallabi da ta farraku wa farraku min ba'd ma za'a min bayyinat kada su zama kamar waɗanda suka rarrabu suka faɗa min ba'd ma za'a min bayyinat ne ko ba za'a su ba gyara من بعد ما جاءهم البينات أكثر ولا كذا Sarki zama kamar waɗanda suka rarrabu suka sassaɓa bayan hujjoji bayyanannu ƙarara sun zo musu waɗanda suke nuna tauhidi suke nuna wajabcin kaɗaita Allah sun gan su ƙarara amma duk da su kada wasu hanyoyi na shirka da bid'a ba hanyar tauhidi ba to kada su zama kamar su waɗanda suka haiku ta farkin gaskiya ko ne suke zama a kuskure ƙungiyoyi daban-daban ko wata ƙungiya tana kafin fito in ka duba littafin a littafin almilal wani halmata rasani ko kuma littafin a makalatul islamiyyu na abul hasan al-ash'ari za ka ga duk ƙungiyoyin gida duk ƙungiyar gida ba ta suna guda ɗaya amma sai ka ga kawo rasta ce mai guda suna ne guda ba amma suna da rasta da yawa mai ta gilan basra mai ta gilan bagdad mai ta gilan sham mai ta gilan imani kuma kowanne reshe yana kafar ka ɗaya ɗaya reshen uba ne yake jagoran ka ɗaya reshen ɗa ne yake jagoran uban ya kafar ka ɗan ɗan ya kafar ka uban kuma yau sunan su mai ta gilan sun duka haka ne in ka duba shi'a za ka ga ƙungiyoyi na shi'a daban daban zaidiya shi'ar imamiyya shi'ar ismailiyya shi'ar yamini wasu ce wasu ce za ku nan tudu kowanne da inda ya sa gaba to haka in ka ga kawari kuma za ka ga ƙungiyoyi ne daban daban to amma ana da sunna a duk inda suke manhajin su ba tabarkin su ba tsarin su ba domin abu ɗaya suke bi alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam duka fahimtar da bara ahli sunna a basra ko a kufa ko a hijaz in dai kaga ayar rabu to ka tabbata a ba sunnar ake bi ba dariƙoƙi suka zama daban-daban akwai tarikar rafa'iyya akwai tijjaniya akwai kadiriya akwai nakasabandiyya akwai barnawiyya barnawiyya akwai wasiki akwai wasiki wiya wiya su da kuma kuma kowace tana da ayar sai na ta wali kadiriya su ce waliyansu abu kadiri wanda ba ruwansu da su su daban su daban kamar yadda suka san annabi isa alaihi salam daban kiristoci ko abin da su yi daban to abdul qadir ko abdul qadir daban qadiriyya daban shi ce waliyin sa abdul qadir kuma shi ya ce kafin kafarsa yana kan wuyayen kowane wali har ya na kai saboda ka kaga ya danna waliyan wasu biya kowanne suka zo kowa da ya zo ko aiki shi ba waliyin sa kafin kafarsa yana kan dukkan waliyin to kaga sai aka dinga daddan na yayin juna wannan sai a san yayin wali ne wanda a tabbi ko ya ce shi ta shi shi daidai in ka shiga ta shi ta shi kake ka fita ya haram ta ka fita kuma bai haɗa da yadda ka haɗa wata da wata in har yi duk Allah ne ya za a ce ka haɗa wata da wata har ba ya zama haramun in ka yi kayi kaɗe da yadda ka jinsu wali ne wani ba. Ta yi wannan a sunna muna girmama imamu malik muna girmama imam abu hanifa muna girmama shafi'i muna girmama ahmad ibn hanbal muna girmama sufyan ibn uyayna muna girmama sufyan al-thawri muna girmama imam bukhari muslim tirmidhi nasai ibn majah duk wani babba limami a cikin sunna muna girmama shi duk sanda za mu ambace shi za mu ce rahimahullah za mu ɗauki maganar ta da mai kasancewar Allah madaukakin sarki ya wadata su da gaggaban ilimi ba ma cewa wani ne ma mu ba wani ba wanda ka gaji suna faɗar haka to ba addinin ƙwarai suke bi ba sun kauce hanyar ahalin sunna wal jama'a ahalin sunna wal jama'a ba ta bambanta wannan yanzu kana karanta sunan tirmidhi tirmidhi almajin imam al-bukhari za ka ji yana cewa wajibi qala ashabuna malik wa ahmad wa sufyan amma duk gaba ɗaya ya kira shi malamai ya haɗa imam ahmad ya haɗa malik ya haɗa sufyan sauri ya haɗa ishaq ibn rabi'a duk a cikin magana da ya ce duk malaman a sai ka ga bai ɗauki babu malik wani ne can da ya keɓe ya kafa ƙungiyar ta shi kaɗai ahmad wani ne can da ya keɓe ya kafa ƙungiyar ta a shi ya ɗauka duk waɗannan malaman ne wannan shi ne tafarkin magabata sai ka ga waɗanda suka zo suna ƙoƙarin yin ra'ayi da ƙarfi da wata maza daban da wata za ka ga an sun zo kan magabata irin su turmiji din irin su abu dayi sai a rasa ina za a kan waɗannan in suka zo hanafiya in suka zo za su yi littafin su sai su ce ba hanafi ne shafi'iya idan suka zo su ce ba shafi'i ne malikiya in suka zo su ce ba maliki ne saboda sun samu yana karɓa daga wannan yana karɓa daga wannan kowa ya zai ta ya karɓa daga limamin ne ko namu ne wanda kuma ya nuna ya karɓa daga limamin namu ne to mu na duka ne kowa daga cikin su limami ne na gaskiya kuma shiriya ce tafarkin sa ita ce manufarsa kuma abubuwan da ya faɗa cikin da biyar cikin abubuwan da suka yi daidai ne ko da akwai abin da za a ce an yi na kuskure kamar yadda kowane ɗan adam yake kuskure to ba su da yawa cikin tekun abin da suka yi na gaskiya haka nan Allah na ɗaukakin sarki ke cewa wa ma ta farraka alladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum bayyina waɗanda Allah ya ba su ilimin littafi yahudu da nasara da su zama ƙungiya daban-daban da suka rarrabu sai bayan da hujja na bayyana ta zo musu ولا يدركون ومركوش ده إلا ليعبد الله مخلصين له الدين فاتوش زي كاية الله كنا من إخلاصي كن الدين كنا من إخلاصي كن بيتوش ده الله حين كان كنا ما تكرك فيه وقرنا زي أبو جسيا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة كنا كنا وقلنا كنا في الأولى عن مركوش في الأولى صلى كذلك زكاة وذلك دين القيمة ومن شنو الدين الكفر في البيت يؤتي أبدا إلا نشاء أن هذا صراط مستقيما وأن في تفيت ما مدد تتبعوه خذوه وتدق آيين ذات جسنا مجمع أحسن أبو تفيت النبي صلى الله عليه وسلم سبع على ذلك وإن جاء أبو سبع على ذلك نبي تفيت المجال صلى الله عليه وسلم amma ba wani zai wani tafarki ba wani kuma ya kama tafarkin manzo Allah sai kuma ta haɗu ba za su haɗu ba tafarki da hanyoyi ne daban-daban manzo Allah da ya faɗi guda ɗaya yayi su mustaqima fa hatta tuqan an yasari wa an yamini yayi wasu a karkashi ko wanda da gurin hanyoyi ga kuma za a ce maka yayi wanda da gurin hanyoyi za a ce da kai wani wa wani gafarin miri ko aljanna har ma ta Allah ba shi haka da mu hanyar mu da muke bi guda ɗaya ce cutar kuma tana da tsawo inda ta a karkata take a bayan da gajeri ne dan kaɗan za a sai kama maka sai a ce ta haihu har ma za ka sai kai gaba ɗaya sai rikawa daga addinin ma gaba ɗaya a maka rikawa وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل هذا سبيل أن هي تتفرق بكم عن سبيله إن كنت بيت ذات ربا كنا بعين الله أكيد هذا الذي هذا جيد كافة يتهجى ذات جابة كيني يساوي الرجوع وعند يكتن سنة وعند يكتن سنة كيني يكتن هنير جماعة كيني يكتن هنير هذا الشيء وعند يجب بقى كيني يهوي كيني يساوي الرجوع كيني بقى يقوم أبايد كيني يكتن هنير amma ba su cewa an a ku daina kira zuwa ga tauhidi ku daina matsawa a kan tauhidi kar ku ce kaza kirka ne kar ku ce kaza kafirci ne in kun yi haka za ku raba kan jama'a shi ne kafirci in yana shi ne ya zo da kafirci ko kirka cikin musulunci shi ya kawo abin da zai raba kan jama'a shi za a dawo da shi ya ga hanya da daidai cewa zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shi ne abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta shi da shi wala Allah ko ba samu abin da za ku yi garkuwa da shi tsakaninku da za a zabar Allah tsakanin su da hukuma ta ubangiji Allah na ɗauki sun sarki ya mana da mutakar sai mu tsaya nan a kiran sallah sannan kuma mu aika tambayoyi sannan a yi sallah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Bismillahir rahmanir rahim wannan yana cewa dan Allah menene menene menene ya rubuta wannan ban gane ne da cikin da ya rubuta rubutun nan ne fito da gaskiya wani yana cewa don Allah yana son a tsara mini bayani a kan wannan kalma a tauhidi don idan an ce ubangiji ya ce wani malami ya yi mana lafa ya ce faɗar wannan kalma kafirci ko kuwa za ta warware za ta warware mana tauhidi shi ne dai kafirka sai muka tambaye shi kamar yaya sai ce kalmar obaya kalma ce da ake nuna wanda ya riƙi mutane jiji kuma ɗani duk sai muka riƙi don su irin waɗanda abubuwan haka za su ta kama irin waɗanda riƙi galibi in ana karatu a cikin al'umma ba za a shiga ruɗi irin wannan ba sai an rasa mai za a faɗa na ilimi ko shi ne sai a shiga ruɗi a sani shi harshe ko yare shi ne abin da kowace al'umma take magana da shi don ta isar da sako a jinin abin da ita wannan al'umma za ta yi amfani da shi ta yi magana na cikin wannan mai jin wannan yare ya fahimta shi ma iya a fahimci shi da yare in yau wasu suna iya kirkiro wani yare da za su fahimta a junan su yi magana da shi ya halatta babu wanda zai ce haramun ne to ta zo wa kansu wani yare za su ga yara suna irin wannan a samu kalmomi a kamar alƙalashi wanda in ba ta iya ne za su gane ba amma su suna gane kayan to kada da aka kiyaye abin da yake ba wa ma'ana ma'anar da yake ba wa kalma to ana dogaro da wannan yaren wajen tantance ma'ana in larabawa suka yi magana su ake komawa wajen su don a ji bayanin da suke yi abin da duk suka yi suke ba su ko suka faɗa a kan shi ne ma'anar ke babu wani wanda zai zo kuma ya ce da su ba haka kalmar arrabu a larabci ana amfani da ita ga Allah ana amfani da ita kuma ga wanda ba Allah ba ko ba ga ba ana ta rabbu dari ko ba ta rabbu dari musulunci da ya zo ya amfani da ita ga Allah na ɗaukakin sarki laifi yayi shirka shi dan kana dan akwai wannan ma'anar amma ba abin da kake nufi kalmar sayyid yanzu Allah na ce as-sayyid huwa Allah as-sayyid huwa Allah amma ana amfani da ita da wanda ba Allah din ba fa alfa ya sayyida haladan da sai ka zama kafirci tunda an yi amfani da ita akan wani lokacin da ka ce ubangiji aka ce da haike da ake nufi da ubangiji sai ce wanda halittu sama da ƙasa Allah ake nufi shi ke wannan ma'anar ba wanda ya kuma yanzu ya ce ai ne da halatta da saboda uba ai ne riko to Allah ba ai ne riko ne ba ke riko kowa ba kuma da haka ko hausawa da suka ce ubangiji ne suke ne suna nufin Allah wannan shi ne yaren da suka yi istifaki a kan yau da a ce ita kalmar ubangiji din nan za a ce ma'aikawa wasu sun yarda da ma'anar wasu da su yarda ba suna amfani da ita a wani abu daban sai a ce a ɗaukake ubangiji don ta a kawo tasiri amma sai ta ɗauki wani ma'ana guda ba to ba daidai ba ne kai kuma ka zaka ce sun canza yara da su suka yi ittifaqi akan ma'anar ta in ka ce an ana amfani da ita ba a san a magudanci akan kalmar al'ilahi da ba ana amfani da ita akan alloli daga Allah ba amma da musulunci ya zai ce ala ilaha illallah ta zama al'ilaha tana nufin Allah ba su ke nan ba duk musulmi na ce al'ilaha an san yake ne Allah yake ne to haka nan in ma ubangiji in ba san a magudanci wani abu kike nufi mu ba na sani ba in ta ko ba mu san komai ba inda Allah din to shi ke nan ka zama wannan ma'ana din ko ɗauki wani ma'ana guda ba to ba daidai ba ne kai kuma ka zaka ce sun canza yara da su suka yi ittifaqi akan ma'anarka in ka ce an ana amfani da ita ba a san a bazuganci akan kalmar al'ilahi ba ba ana amfani da ita akan alloli daga Allah ba amma da musulunci ya zo ce ala ilaha illallah ta zama al'ilaha tana nufin Allah ba shi ke nan ba duk musulmi ya ce al'ilaha an san yake ne Allah yake ne to haka nan in ma ubangiji in ba san a magudanci wani abu kike nufi ko ban na sani ba in ta ko ba mu san komai da inda Allah din to kike nan ka zama wannan ma'ana din wannan shine yare ba kake da ba kake raga yare ba daga sama yake sauka ba ba ya yi ta ake ba ba ko ba ne yake yi kai dindimu kan cewa ita daga musulmiya ta tsiya ce ko ta tsiya Allah ne ke kara mutane ko shi ke kara wa kansu haka kai tsiya wasu ce ai da kai tsibiya ce sai abin da ya zama ilhami ne daga ubangiji saboda ya Allah ma adama da asma a kullu lugoji ake nufi wasu ka ce a kai tsibiya ko za su iya haɗuwa su fitar da wasu kalmomi suna fitar da sako da su suke nan sun ta zama luga ta zama yare suna su ta dalilai wasu suka ce a wasu daga cikin kai tsibiya sai su kai tsibiya wasu suka shiga tsakiya suka ɗiba daga nan suka ɗiba daga nan kamar yadda ake ta rikici akwai larabci akwai abin da ba larabci ba a cikin alkur'ani da shi Allah ya ce qur'anan arabiyya akwai kuma wata wasu kalmomin da ba larabci ba a ciki wasu kace akwai wasu kace babu maganar ƙarshe da ta fi zama ingantacciya shi ne an samu wasu kalmomin da asalinsu ba larabcin ba ne amma larabawa sun ɗauke su sun larabtar da su sun zama larabci don haka in an ce alƙur'ani arabiyyan babu wani babu babu wani tangarfa a cikin wannan kalma ba laraban ne saboda kalmar ma da ba ta larabci ba ta zama larabci saboda haka su yare wato kalmar ɗin da za ta dinga abin nan za ta dinga isar da sakonni tsakanin su ake kira matuƙar sun yarda da wata ma'ana a tsakanin su suke nan wannan shi ne yaren su a kuma kowane yare ta je za ka samu akwai irin wannan kowane yare na duniya sai ka samu akwai wani suna da suke kiran Allah ne kan in taɓa jin wani wani malami ya fito yana ta rubuce rubuce cikin ɗan yanayin malaman da aka a duniya kan cewa yare ka za su daina amfani da kalma kaza domin a magudancin kuma suna kiran wani abu da Allah da ita ba babu wanda ya taɓa haka don ya faɗa haka to kalmomin da aka kira Allah da shi duk zai rufe shi ma saboda amma gudun sai an kira guna ta da ta to galibi idan an rasa me za a karantar na ilimi to sai a yi ta kawo waɗannan rigingimu irin su kalmar ma'aikin Allah a yi ta ce ma'aiki ma'aiki ma'ana ya aiko Allah ni ba yake ni yake magana da kalmar nan ni na kalmar nake dubi kuma duk ba yake in nake ma'aikin Allah ya san yana ina da kalmar da Allah ya aiko ba wani da zan ce ma'aikin Allah kike bikin da kai ya aiko Allah kake ni ba wanda zai kawo to tun da mutum ya karka haka wani zai yana kawo ni tattan da niyya yana matsala niyya ma'aiki a yi kamar kake to yi wannan bai dace ba galibi in ka ga irin wannan to galibi an rasa da yi ba a tattauna littafai na musulunci suna da cikakar da ilimi a ga aka ce aiki ya ba ba ko a ga ana ta ma'aiki ba ma'aiki ba sai ba ka ce faɗa ko shi ke nan faɗa abin da kake so ka faɗa amma ka ce duk ma'aiki ko ya canza wannan kalmar kana ta yawo gari gari da wasu jiki ne ita ce aikin ka to ba mu rasa abin da za mu faɗa ba a ilimance ballantana har mu shiga cikin irin waɗannan batutuwa to ba za mu tambaya farko din ba oho a ba shi wani abu da yanzu gabar da ofis ne matsayinka ma'ana ya iya yin amfani da shi a gidan sai nufi ko ne aha oho ta farko ba a gwamnati ta ba ta wani kuɗi da ke ta amfani da shi a ofis suna cin ne matsayi to a ba ta aikin ko ne ake zai gida ke ba da dai kodi ko ko ne ake so a ce akan wannan an ba su su wannan ko ba yi da su ba ko suka fi yi a to wannan ko sun ci ta balbal ai ba zuwa ka dawo ba in ba su yi ita su da yau in ba su yi ba a watan ko su da yau amma su cinye har zuwa ka dawo ba to ai ba wani dangantaka kalmar ra'ila ra'ila dan da ta samana ma sahabbai suna faɗin dan da ta samana kalmar ra'ila a larabci tana iya zuwa da anar ra'ila rubewa rubewa larabci a karya hausar ta zama haka to ko yahudawa da suka fahimci sahabbai suna zuwa da Allah wannan kalmar sai su lallaɓo sai su faɗa masa da dan zagin ka suke nufi amma sun fake da wata kalmar da su waɗanda suke faɗa da kyakkyawan manufa za su fita kasu faɗa ba ya kai bambanci an gane ko akwai bambanci da wannan da muke magana wannan da muke magana sai aka ce ubangiji ya san da yake nufi amma wancan ba ita kalmar ce take da matsala ba ko su suke da matsala da suke amfani yahudawa suka fake bayan ta suna kokarin su zagi manzon Allah an gane ko wannan kuma yana son cikakken bayani game da hadisin nan na manzon Allah da yake a yi sallah a bayan wanda yake la ilaha illallah hadisi ne da bai inganta ba da kuma ya fita shi amma duk malaman hadisi sun rufe babu wani malamin hadisi da ya karbe la ilaha illallah tana da sharuɗa ba a iya faɗarta kuma ba a tafiya kan sharuɗan ba من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله فلا تقول هذا من اتي اخلاصي اتي الي كافر وسكي koyarwa sannan kuma tana san abin da la ilaha illallah din ta zo da shi ba tana gaba da tauhidi ba tana san Allah tana da yadda kake san komai sannan ka yi tsariya ka sajuda ba wai kawai tana faɗa ba ne amma an kira maka la ilaha illallah din aka ce ga abin da kake nufi faɗa ka fuska ba wai akwai kabul akwai izhan akwai taslim sannan ka tsaura cewa abubuwan da za su yi ta la ilaha illallah to kuma a nan shari'a sai sun samu sannan la ilaha illallah din take la ilaha illallah amma dan a faɗe ta da baki kawai ba tare da ikhlasi a zuciya wato ba ce bauta ga Allah shi kawai ba wannan ba za ta amfani mutum ba wani kuma yana cewa me yana amarya da mahadisan عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمام حرام على نساء أمتي. na farko hadisan da suka zo kan hammam ina ga akwai magana a kan wannan hadisin hakim ya rawaito mustajar akwai magana a kan a da can kun san lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har ma lokacin tabi'a har ma tafiya sai tafiya yawanci gidaje zamanin manzo Allah gidaje za ku ko gurin ba ya ta fita sannan da tafiya sai tafiya aka zama ana yin guraren wanka a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a san wani hammam ba wurin da ake warewa don wanka shi ya sa malamai suka ce irin waɗannan hadisai alamar ma alamar ma ba su inganta ba kalmar ma da aka yi amfani da ita za mu zama ba ita daga baya a cikin bayan musulunci ya shiga wasu kabilu wasu al'ummar irin su farisa irin su rumawa aka ga suna irin wannan kamar yadda kuke ga ana yin gidajen wanka sai aka ga ana yin gidajen wanka a Baghdad da to malamai sun ta magana a kan hukunci shiga gidan wanka da yadda ya kamata a yi da da sallah a gidan wanka wurin da ake wanka a iya sallah a ciki tunda wani ya iya shiga ya yi ba ya yi fitsari duk da ba a gurin ba a yi fitsari ba amma ya iya yi tsari kamar da aka sani ana aka tana kariya malamai suka ta magana a kan wannan to mace ta iya shiga hammam ka zo kasuwa ka biya kuɗi ka shiga gidan wanka to a nan ne aka samu wasu sun fito da irin wannan hadisa haramun ne gare ka ta ada da hannun ce a wajen lokaci ya aka zama haramun hadisin jabir قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل فلا يدخل الحمام إلا بمؤمن wanda ya imani da ranar lahira da Allah ya kada ya shiga gidan wanka ko da dan dalce da zai daura ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل قليلته الحمام wanda imani da ranar lahira kada ya shigar da matarsa cikin gidan wanka to kamar da yadda na gaya maka wannan dai shine ma'anar hadisi ma'anar ta shine na amma tsara binciken ingancin hadisan da da ma'anar ta shine wannan kada ka shigar da matarsa gidan wanka nazari da ake yi abin nan abin da aka ce hadisi ya ce kenan amma ka bincike na inganci Allah ya ɗauki sarki ya mana dangantakar za mu dace wa abinda muka faɗa daidai Allah za mu ladan ko ba dukan aiki da shi ko kafira abinda muka faɗa na kuskure Allah ya ɗauki sarki ya ba ka samu ya zo mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi